kun ga irin haka to ku dai yin sallah har sai an yayi shi za na bada misali sai cewa liman shi zai tayi idan ya daba a yayi yana yin batu zai tura ruku yana da rukuin farko ya dauko karatu da yawa sai ga gari ya fara yayewa tunda dama wato yanayin da ko da a masallaci yake zai gari yayi duhu inda kike kudu ga rana to zai fara ganin haske yana da hango haske yana haske to zai tsara da yanayin kar inda ya yi surat al-baqara yanzu zai aya 100 a tabiyyar aya 80 tabiyyar ya dage aya 70 ta uku ta uku da aya 70 ta hudu rukuni na hudu sai aya 50 ko shike ta gaba dai wata kila a cikin bakara zai yi ta dawo da ya kai ya komo shine hatta yi faraja anku laqad ra'aytu fi maqami hadha annabi yace hakika na gani a wannan gurin tsayawar dawa kullu shay'in wa'ituhu duk abin da aka yi alƙawarin sa daga shi a wajen ruwaya da muslim shi kadai kullu shay'in wa'atum duk abin da aka yi muku alƙawari an nuna mu yanzu na biyana a wannan sallah hatta la kadara aiki ni uridu an akhudha kitabam min aljanna annabi ali da zai kula yace haje da na gani ina zo in kiro wani wato kitabar wani kayan marmari wani abun kirowa na daga aljanna daga cikin kayan ilimi da fata dawo da sauran kayan marmari na aljanna yace saboda yadda aka nuna ma aljanna da kayan marmarin da aje da yake yana kokarin cirowa a wannan yanayin da yake kalla a tara aiki muni da ja'antu adda kaddama aje da ragan ina kokarin batawa gaba saboda ga aljanna a gaba na haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa wala kad ra'aytu jahannama yace bayan nan kuma aka nuna mun jahannama ita ma ya hadimu ba'daha ba'dan sakin da najin sai da bayan Allah ya ga wala ali wala duka biyu wannan wa'idatu muttaqin wannan wa'idatu lil gaba ɗayan su an tanaji su suna nan haka annabi ya ga wala hatta aiki muni da akan sai da naga na kokarin ja da bayan aka nuna mun wutar jahannama ina yin baya baya wa ra'aytu biha amru bin luhay sai na hango amru dan luhay wannan suka karanta jira sun san waye amru dan luhay ne wanda ya fara kafa sunnar wato bautar gumaka a cikin larabawa shi ya fara kawo su da goma da yake can wani gari ya je malam ba mai sai malam Madina wani gari ya je ya ya garo garin ta bai je garo da larabawa maka da Madina ba ruwan su da bautar goma kawai ya tafi yana zuwa da ya hango wannan muguwar sunna ta da bautar goma ka je kawo maka to ne garabiyar wato nan sunna da ya kawo mummuna sai ya to jira Allah alaihi salatu wasallam yace za a masa wani kirki da wata tuta da za a alamata a cikin wuta a da wutar sai an gane cewa wannan shine shugaban masu bautar guma to idan ya fara kawowa laraba bautar guma ka da bautar ta ba suna da abubuwan su na magudanci kala kala to shi amru bin al-hayy shine ya kawo musu wa huwa alladhi sayyaba sawaliba shine wanda ya fara kafa dabba ya ajiye din shi idan mutane ne ba ka ji akan salati aji dabba da ke wannan dabba in dai ka lawa ba ne to an ba wa gunki kaza ba za a gano nan ba ba za a hau bayan ta ba ba wani abu da za a yi mata kawai an ajiyo ta zan hidima da gunki shine wa wanda ni kai yaba sawari ba shi ya fara ajiye dabba don ta yi wa gunki hidima shi amru bin luhayy saboda haka ya kafa mummunan sunna kuma tana nan tana bin ai adalatan nauqulil asnaf shi ya fara wannan wato wato wannan dabi'a har zai sa dabi'a da shi wanda za a zo a samu grazing land inda dabbobin suke zuwa a yanka a ce wannan da wannan dabbar duk wanda dabbar da ta shiga gurin ya ji da ranka saboda an aje wannan dabbar ta wancan dabba ta wannan gurin nan ta wancan dabbar ce saboda gunki kaza aka warewa mai suna kaza to duk ya fito da wannan abu ba za a gano nan ta ba kwata kwata eh shine abin da suke wanda zai yi gano nan ta mutum sai ne ba shi wa ɗakin sa'awa ne ba su an ba su dama za su yi da a wannan lokacin duk abin zuwa mutum saboda haka an ba su dama su za su yi da ko kuma ibnu sabi su ba komai su gano nan amma banda su duk wanda ya taba su ya ga haramu babu dikira azabi da kabuli fi salatul khusuf babu da yake na'am نعم نعم نعم اي هذا Farai kuwa, illa iyaka kawai illar wannan da muka faɗa, wato a baya shi ne yana cire wa mutane kutufi sanin sanin mutane su san cewa za a yi kutufi eclipse of the sun ko moon rana kaza kuma rido ke lokaci kaza yana ɗauke wa mutane abin dalilin yin wannan dan za ga mutum ba zai ji tsoro wani baccin sa ba zai ji domin ya san sabon ya tashi kaya yi to amma misali liman wanda ya san haka ko wanda yake da ilimin haka wato kuma yana jin da takawa tsoron Allah a tare da shi ba komai dan ya kinta da cewa wannan eclipse of the moon minti a girin zai da kinta da sallar da cewa kawai minti kaza kaza zai ba ne ba ne ji gani illa iya da gaskiya bayyana abin da yakan sa mutane ba sa jin tsoron abin dalilin da yasa ake yin wannan ku dan sako sako ne yake yawa a yi fata muku ku to da yawa ba za ga wani ya ba an ma yi gani ba saboda ɗan kimiyya sun gawa faɗa za a yi karfe kaza kuma ya tafi karfe kaza ɗaya daga cikin za mu ji a can Aziz ibn Abbas a can gaba za mu ji dalilan da yasa ake yi idan ya faru to ake a koma zuwa ga Allah kowa ya rika jin cewa zaben da yake wa Allah ya sababa mana wani abu amma yanzu wannan dalilin ya janyo kawai kana jin jin dokin karfe kaza kawai mutum ya gida to amma in yi wani ya san haka ba laifi bane kin da zai yi awa daya zai taka sallah da kawai minti 50 gaba daya misali na zan zuwa minti 50 din ya yanki ya ya dauki sai ga duk izu daya zan yi minti biyar misali ko minti goma sannan rukuni in yi minti biyar a rukuni haka mutum ba laifi bane a haka na'am eh to ai din abin da ake kira shi ilimi wannan bokar a addinin ji ba haramun ba yankewa mutum ya yanke to a hakan dole za ta faru wannan shi ne kuskure eh misali tambayar da tana da fa'ida cewa mutum ya zo ya dauka cewa lalle hakan ce za ta faru shi kansa ya dace kawai zai gaba akan zuwan ilimi ne amma ba zai wato ba wai dole hakan ta faru ba kamar yadda zaka je ne za a yi mai wasi an duba ka cewa na mutu ne ko ba ai kuma nan expectation suke faɗa yi bi expected day of delivery suke cewa ba sai dole ba ko rana da ake tsammanin za a yi wannan ba laifi bane addini kuma bai ci karo da wannan ayar a mafadi da yake ba wanda take magana akan mukullan gaibi inna la indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taktubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut duk wannan abubuwa biyar din a tage ne mai magana da wani gaibi a mutum da example ko hayi wanda ake mun kwanan nan duk kayan namiji da jiya kaf dan su kayan da muke gaba ɗaya namiji ake nuna amma ran da aka yayi wanda muka gaba ina ruwan Allah babu ruwan da kawai ka bar da ne ko yawa shi ne muke magana da wani gani sai yake ce mun ai dama nace dama ai ba yake kawai ilimin muke yi da shi ba cewa muke ku za ku kaza ba sai yake ai idan aka zo idan ya taɓa nuna mu yace ai ba ka ganin yadda muke yaron ake dubawa shi hoton da za a rika duba sai a duba mace mutum su tsakan kani in aka ga al'auran su cewa da ƴaƴan marina da al'auran namiji shine sai a ce namiji to wani zani idan ya rufe kafar yana ta juya yana rufe kafar wannan tibiyar amlin galmar ko to ita ce idan ta rufe gurin zai su dauka al'auran ko kuma sai a yi tsammanin kaza da shi ake kaga wannan ajili ne bai wani abu ba saboda haka dan kaso ga namiji yake ne kaza ko ka ka aje ba za ka bawo kuma ne zo ka bai kike eh a to kai da bar ma za ka bar lokacin har za ka musamman da dani kana da ne duk Allah ya baka dukkan muzakkari salim maza kake da su yanzu za ka yi tashin da za ka ga irin murna da su ka ga da ku gaba ɗaya da ba mu ba mu taron ba ba saboda namiji gaba ɗaya duk su gane sun mu gane su ku kowanne ya gaje za a cikin tafiya ce na mun kuma ba mu dora wa kanmu to idan kana zuwa ka biyo kaya tare da yau a ji kaza a ji yau a ji kaza haka an dai yi tsakin hababar gowa kuma ana ganin musamman mudali an zo a tsari cewa ta dauko a yanayin gidan su wata kila duk maza suke a bayan wanda ba ta bayyana akwai wannan tunanin a yau ai tunani ne zama da Allah ya kawo a dai ku da zai kawo wani abu shikenan ba za ka ji amma na taɓa karanta labarin wani batumin shi tsara ya kai an ce masa ɗan biyu ne twin sannan duk maza da ta tashi haihuwa sai ta haifi mace sai ce wallahi ƙarya suke yi biyu ne kuma sun tashi mata da kai su tsara kotu to amma dole su nuna ruwan su dama ba a je ma dole a wanda yake dole shi ke da saboda haka wannan ilimi a addinin ta babu ba a koyi dan wai za ka yanzu ba in dai za ka ji musulmin mun suka zo su insha Allah kaza ko ba da dole wanda zai zo ya dole za a kaza shi ne dole dan ba wa Allah dole shi ke to ma ne yake babu bice azabil kabri fi salatin kufi babu da yake magana akan an bajan azabar kabri dan ki gani da kun ga hatta a sallar kufi shi da aka bayanin azabar kabri amma wannan da ke wanda yake dan tsara iya jira zaki sabai ita ba azabar kabri ya ce kariya ce ya ce babu da da wani ya rubutu a social media raga da ilimi ne malami ne sai nake to Allah ya kai ya gani ba shi ke ba in ya je kabarin zai ga ruwayi tunda ya kanya ta da babu duk wanda ya zai kabarin aiki ke ba shi ke nan bane ya jiji amma azaba kabari haka kada da ba za mu ji hadisin ku ba banda wanda suka do karara suka yi bayani ma akan azaba kabari to nan ana zalukin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga rana ya matar annabi alaihi salatu wa sallam anna yahudiya lalle wata bai yahudiya ja'at ta kalu ta zo da rana ta tambaya فقالت لها دي تجي دي إذا عادك الله من عذاب القبر sai kace Allah ya tsare ki daga azabin kabari inji bai yahudiya kace malai a ta yahudiyoyi sun a karatu sun yadda akwai azabin kabari ba ta da kai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na ga ta ga abu babbar ko azabin kabari kuma sai dai wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya al azabu nasu fi kuburihi yanzu mutane za su ga azaba a kaburburan su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من ذلك muna neman tsayi a gurin Allah daga haka kuma rajiba rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta ga dadin markaba wata rana da taje sai annabi ya hauka abun hawa ba ka taba cikin sai rana sai ku dubi a wannan safiya faraja abu an ya dawo lokacin hauki lokacin wala fa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zarana da kudari annabi ya wuce ta gaban wasu dakuna sun makama islami sai ya miƙe yana sallah wa qala an-nasu wara'ahu sahabbai suka miƙe a bayan sa fa qama qiyam tawila yayi kaiwa kaiwa doguwa sun maraka a ruku a tawila sannan ya ruku in dogo sun maraba ya dogo kansa fa qama qiyam tawila ya miƙe kaiwa yayi kaiwa doguwa ko huwa dole da qiyam al-uwa amma ba bai kai wato kaiwa farko tsawo ba ثم رجع ركوعا sannan kuma yin ruku'i tawila dogo wa huwa duna ruku'i al-awwal bai kai ruku'in farko ba thumma rafa'a fa sajada ya dago kansa yayin sujada thumma qama kaga anan ba aka ce fa sajada ba zai sajada sai ne ba saboda ba hada sauran ruwayoyi na babu wannan misalin kwanaki na cewa kamar yaro da akwai masu karya da sallar kutubun ba cewa ba nauri da ba da kutubi za ba annabi wai in haka idan ne za a ga sai kuma ruwa yayi daban-daban a to shi ne zan da muka bayar shi ne kai da kanka ku ga ruwa ce kaza ya ce shi kaza ya kare shi kaza ya ce kaza tattara ruwa yayi shi ne don kusuru a tattara hanyoyin da ya magana akan matsala na'am saboda haka sai ce sannan ثم قام يليك فقام فقام قياما طويلا يي تسوا دوغوا وهو دون القيام الاول bai kai tsawon farko ba sun maraka a ruku'an da yila ne ruku'i ruku'i dogo wa duna ruku'i al-awwal shi ma bai kai ko awwal bai kai wato ruku'in farko ba sun makama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwal shi ma bai kai ruku'in farko ba sun maraka a ruku'an tawilan ne ruku'i dogo wa huwa duna ruku'i al-awwal bai kai ruku'in farko ba sun maraka da ne dago kanka fasa jada yayi sujjada wan saraba ya jiyo bakala na ja Allah an ya kula ya faɗa abin da Allah ya gada ma ya faɗa sun ma amara an ya ta'awwadu min azabil qabr sannan sai umarci sabai shi ku nemi kai a gurin Allah daga azabar kaburi akwai ko babu shine da Allah ya yi yake sabai ki nemi kai a gurin Allah daga azabar kaburi kuma a doyin mu na sujjada muna faɗa ko ba faɗa a matsayiya akwai da wa min azabil qabr annabi ya koyi da mu har a cikin magabata a zuwan da wani daga cikin da akwai sunan sa ya kwanta mu cewa idan sai sallah yana ga ya kansa ko Abu Sa'id al-Khudri ko wani sa idan kan sai sallah bai bi da addu'a neman tsari daga azabar kabari ba sai shi ta sallah amma wani kawai dan kaburi ya hau ya ce kunce ce ba azabar kabari Allah ya tsawo wannan duniyar wato sai ni ta addu'a Allah ya sa mutum ya gaba lafiya kawai Allah ba abin da ba za ka ji ka gani ba kuma abubuwa kala kala كم النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات اللهم اني اعوذ بك من المعتد والمكر وانا ادعو النبي ne ba yana yin addu'o'i da sunan da yawa to saboda haka ga hadisi yana tabbatar mana cewa akwai azaba kabari kuma akwai fitina kabari wannan shine duk ma abauta gaskiya maza ba ce wannan sannan kuma hadisin ya koyar da mu cewa mu nemi kari daga azaba kabari sannan kuma abu na kanji ya hadisin ya nuna mana cewa lalle annabi yana yi wa sabban nasiha kuma yana koyar da su abin da zai amfani sannan yana tsoratar da su abin da zai cutar da su a wannan hadisin babu ma hurda ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul kusuf babu da yake magana dangane da abin da aka bujiro da annabi alaihi salatu wasallam akan sallar kicewar rana min amrin jannati wan nar dangane da al'amuran aljanna da wuta ana asma'a an karbo daga nana asma'u kala take a dai kuwa aisha wa hiya tusalli na je gurin nana aisha tana sallah fa qultu ma sha'anun nar da nake tana sallah sai nake me yake faruwa da mutane ne yau kaga da tana sallah amma dai mata magana fa ajaba ila jama'a ko kuma mata san sallah take ba sai sai nuni tana sallah sai sai mata ijara da kanta ko ta nuna da hannunta cewa ta kalli sama fa idan na su kiyama sai ga mutane wato duk a dai dai bakani sai sai subhanallah wato in suka yi mamaki wannan kalmar ce subhanallah sai ya tabbata da Allah kullu sai nace aya asba'u da sai nace wata aya ce ta sauka wato wani abun tsoro ne ko wani abun da za a jarrabu mutane ne ya sauka ba a sharar jirajiya aina kira na ida da daga tun da sallah din sai kaza maka ce cewa yi haka ne wa kuntu hatta da jallani gaji kace sai da miki hatta da jallani gaji gaji wato na miki a daidai wannan lokacin ita ma tana so ta nuna ma ta shiga wato wanne yanayin da sallah har sai da imauce wanda yake tare da ni yayi inji na asma'u domin ta shiga wani yanayi shine a tace jallalin gaji a sai da tsimo zo da take tare da ni da yayi domin a lokacin ta kai ne da ta fito da kuma saboda furji take sai da tsimo zo da take tare da ni da yayi to ne baro tace fa da aku asubu ala ra'atil ma'a na rika diba ruwa ina zuba wa kaina wa habiballah sallallahu alaihi wasallam annabi take ji annabi alayhi salatu wasalam ya gode wa Allah wa asna alayhi ya ba Allah thumma qala da min imami dai lam akun uriduhu illa ra'aytuhu bi maqami kace babu wani abu da ban taba gani ba da ba taba nuna mun shi ba da ba sai yau sai da aka nuna mun shi a wannan wajen dawa akan jannatu wan nar yace har aljanna da wutar ji annabi alayhi salatu wasalam fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum yace to amman wa'i amman wa'i to za a jarrabe ku a kaburburan mithla a mithla au qariba wannan sai ka rawu mithla au qariba ko kan ku ko kuma kusa da yadda rawu ne ruwa ne ita asma'u kai ko kwantan kalmar ko mai ruwa yayi ko kwantan kalmar da wato annabi ya faɗa asma'u tayi ko kwantan annabi ya yi mithla ko ko kariba shine shakka da idan kalma da yake wato abu wani abu an abu mutum ya bada kana kokonta na tsarin yake ko na tsiki kaga dai duk ma'anar su daya amma wajen tuno kalmar sai kamar da zai kace ya ne zai kaza ko kaza shike shine mithla au kariba kala rawi yake la ajri ayya zalika kala asma yace ban san wata kalma a cikin biyun nan na Asma ta faɗa ba amma dai a cikin su yake na ban da yake ki dan kar ai maka kariya din fitina din nabi dajjal wato kusa da ko kwatan kwatin irin fitinar masihu da jan dudan da zai zo ya kewaye duniya a kwana da gari yuqalu za a ce ma ilmuka bi hadha rajul za a ce wa mutum a kabarin menene ilimin ka dangane da wannan bawan Allah shi ne annabi alaihi salatu wasallam kaga a ruwayar barawo bin azib cewa za a yi me za ka ce a kan wannan bawan Allah da aka turo muku sai ce ba ammal mu'min aw al mu'min nan ma an shakka amma mu'mini amma dai abin da cewa mu'mini ko ko kuma wanda yake da tabbat al mu'min wanda yake da tabbacin cewa akwai azaba kabari wanda yake da tabbacin cewa Allah ya aiko annabi alaihi salatu wasallam me yake sai ce la adri bi ayyi ma qalat asma nan ba yake ban san wace kalma asma ta faɗa ba mu'mini take ko ko mu'min ne wanda yake da tabbaci sai ya kulu sai shi mu'minin yake huwa muhammadu rasulullah ai wannan bawo Allah shine annabi Muhammad kuma manzon Allah Allah ya aiko shi ja ana bil bayyinat ya zo mana da hujjoji wal huda da shiriya fa ajabna mun amsa masa wacce ba'ana sannan kuma mun bi huwa muhammadin huwa muhammadin huwa muhammadin shine annabi muhammad shine annabi muhammad shine annabi muhammad haka mu'mini zai faɗa a kabari bai yuqalu sai a ce nam salihan bawan Allah yi bacin da kamori cikin kwanciyar hankali kana nagari kaga wanda ya kalle da wannan ai ba zai bacin girgi a cikin kabari ba nam salihan kai bacin ka shine malamin ne ne ne kawai yake cewa za a ce nam nam wata aruf kai bacci irin na sabon ango sabon ango musamman angon da aka zage da zagaji don ya gwada ambe bayan azuwa nam na wata aro irin sa to saboda haka sai yake um kada alimna in kunta la mukinan bi malaiku ce bi mun san cewa idan tabbas kana da yini akan annabi alaihi salatu wasalam da abin da yazo da shi mun sani wa amma almunafiqu fi munafiki aw almurtabu ko mai kokonto cikin cikin dabori cewa ba azaba kabari shine almurtabu wanda yake kokonto akan azaba kabari me zai faru da shi la abi ayya zalika qalat asma yake shi ma na man da me na da asma da bada almunafiq ko almurtab dukkan su mutanen banza ne bai yaqulu zai ce la abi ban sani ba sami'tu nasu yaquluna ja'al fa qultu na dai mutane na ji mutane suna faɗa wani abu ni ma na faɗa saboda haka ban sani ba to idan ka kare ka azaba kabari ko ka hada shi azaba kabari addu'a ko dai to wanda ya kare ka ai wajen karanta addu'a ba ma to wanda ya kare ka da duk irin karatun sa wallahi sai Allah ya wata da shi komai ne shi da kabari saboda haka wannan abin da ake tuhumar wanda sai kare ka azaba kabari sai ta amsa masa Allah ya kiyaye yace na ji mutane suna faɗa wani abu ni ma na faɗa to kaga sai ayi haddara kenan shi yasa muke ƙara fada cewa dole a yi hatara ko dan da za ka kai makaranta ka tabbatar da ka dade da tarbiyya wanda za ka bawo saboda yanzu an shiga wani yanayi da bari imani ake Allah ka wayi gari da shi wanda siyan mai karan ma da kai kokari ka haɗu da wanda zai haɗa ka da Allah salim alim kuma dukkan kanta karatunsa amma duk yawan karatunsa inda zai harkita ma karatu ya harkita ma abun Allah karbi da shi kai ba shi da rayuwar nan da ba ta tabbata yaje ran mutu yaje za ka mutu waye zai amara da za ka mutu kawai wani ya ba azaba imani kuma shi wannan imani aka zuban ma da shi kamar wato nono ne yaje da ayaki sai ka kwazo shi magani Allah ya kiyaye ku saboda haka wannan kaga hadisin shi ma yana goyon da mutuwa lalle akwai ne an samu kutubu jam kutubu jam nan ba guda ɗaya ne ba za mu nan duk wannan ruwaya din da ake tattarowa gaba ɗaya tattara su za ta yi guri sai magana ɗaya ake yawa sannan wato hadisi na koyar da mu cewa lallai ana fara huduba da godewa Allah idan za a yi huduba kuma a godewa Allah saboda yana cikin ladabi idan za ka roƙi Allah ka fara nuna gajiyawa kai wa Allah kira ni sannan kuma wannan hadisin kansa dan da ayoyi da na faɗa sun nuna mana cewa aljanna da wuta suna nan an halice مخلوقتان فعلا وتابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واتقوا النار التي أعدت للكافرين آية القرآن آية القرآن ثم فتاكم حديث إيمان بكاري ومسلم يا فتاك saboda haka duk ahlus sunna wal jamaa sun yadda akwai wuta tana nan aljanna ba tana sannan wannan hadisin abu na ƙarshe da zamu koya yana nuna mana isara da hannu ba ta nuna ba ta ba ta sallah la ta kullu sallah tab dan ka isara da hannu mutum ya zo yana ta magana sai kai mar ko kuma yaro ne kana sallah ne ta dora abu kai mar ka ci ai kai baran ga ma wani kana sallah wani ya ta aji ko da kuwa ga yaro sallah ka tsara ballan zira ji hannu haka kana sallah ya kai mar haka don wani yana yara suna gane haka kai mar haka sallah tana ba abin da ya taba ba sallah saboda haka ishara ba ta nuna haka kuma ba wani karhan babu karhan na'am na'am na'am em eh abin da ba a so za a ga malam mai al'alari da yake yake makaruri saboda kar ta zama waka dan za a ga yara wani lokacin kai kai wannan zuwa zai ko ba ka yi yawa in kai irin jiwa zai yi to ya gida din abu to gwara kai abin da zai tsorata na'am na'am na'am kwarai kuwa kwarai kuwa wanda za ka ga aka yi ma aka zo tambaya a sallar ai ka ga magana ai daga baya aka ji hadisi ya ruwa ka da aya ta gaba wani kuma wani aya a baka hukumu lillahi kana barakallahu fiki daga wannan aya ta zo kashi ke na gaji da magana saboda haka a wannan ma za mu gano cewa za ka iya tambaye kawo abu ya rikice ka iya tambaye mutum shi kuma ishara misali tambaye da zaka yi ma amma ta eh ko na abu eh ko a a ya gaba gaba ta amsa ba eh kaga shi ne tambaye da yawo mu fito shi ma ne dalle ya kawo kashi ne in ba haka wato ka hakura ya fi mai tambaye da kashi wanda za a je ba da amsa shi ma ya kawo kashi da wato tambaye da zaka yi masa eh ko a yawa kan gago wani ya zo yanzu za ga wanda ba sa bin mai nabula sallah in ya zo ya ce nabula tsan liman kake ni zai iya ba haka ko nabula kake a haka ni ya haka zai kuma iya idara haka shi kenan ko hannu ko da hannu yawa dama ba yanzu za ka zo kai wata tambayar yanzu za ka wasan Real Madrid da Barcelona ai mai muhimmanci ake gaya ma wanda yake da ita ma ba da muhimmancin dai ba tambaye ka da yake ba to sai mai muhimmanci za ka zo kai na tambaye banza ne yana sallah ba ita ake nufi ba wani abu mai muhimmanci wannan tambaye da ka sai kyau farai ko na
a yi a bayyane tattal ko ta wata ana yi a bayyane sau rana ana yi a goyi yanayin su za a ɗauka na cewa an dare ne a bayyana an rana ce a goyi abinda ba da yanke ce shi ma ma da imamu ba ido shi ko yake gudu guda ma yayin da yana cikin annabi cewa gaba ɗaya sallar wannan da sai ita ma da yake gaba ɗaya sallar kutubi gaba ɗaya ta a bayyana take kowane lokaci duk da akwai malaman da suka zo suna cewa an da dare ne ka koyi inda ra amma sallar koyi ka ja doguwar sura ga da mutane za su ka aura da sallar azhar ka gani idan ana so dan zuwa din ja doguwar sura za ga mu samu sahaba akan sallar asuba da tijari ko da liman zai rubu musamman limamin ya iya karatu yana yin da tartila ba zai gajiyar da kai fiye da azhar haka ne musamman kuma wanda yanzu da zo zannan ba za ka ga ba ta yin karatu dai shi shi ga wanda za a dauka a hutu sun buga biya amma idan wanda ya zo sallah yana nasa karatu shi ma musamman yana wata tilawa ba ruwan da liman zai yi ba dan lokacin da ga yayi ba ga tsawa ma kai baka kai rubu yi ya ce in dai kana karatu a sallah ba za a rika gaje da kai ba ka dau wannan sallah na'am na'am
kutubi na
da zarar kawai an samu wannan lokacin ta kuma zai kare ne da zarar rana ta yayi eh eh na da kyau kago wannan da zai ita ma wani wani guda ma ya kawo ta har ba babu ne wannan cewa idan ta haɗu kuma tambaya ce mai muhimmanci idan ta haɗu da wata sallar misali sai ta haɗu da sallar la'asar mubara da farilla sai ta da farilla wace ayu ma yukaddar fara amfani da zaku kafin ga muku amsar da malamai suka faɗa cewa waje za a fara farin da bai da dini kan lokacin da ya fita na yarda sai kuma mu na
bajuwa ba a tsaye da al'ada eh na yarda amma akwai abin da nake so a faɗa eh na yarda saboda ita farin da ce kuma kan lokacin da ya fita ko na yarda amma kar ku manta ita kuma wacce ita ma mun ce da zarar ranar da ku dubi shine lokacin da kuna da tabbaci cewa yanzu ka ku gama al'adar sai ba za a zabu wato yayewar ba na ba wajibi ba ce da kyau kuna da yawa aka dana ya kyau da dalili na eh shine magana da yake cewa ba wajibi bace Allah ba zai tambaye ka dan da kai salatin ku amma zai tambaye ka la azana ya da to ne a kara mun da wani abu misali da cewa sannan in ba an duba yanayin za a ga shi ka sallar lazu kamar da daga kan wala ba za a gaji ba amma idan aka fara da sallar kudubi in wani ya gaji zai ya ba ga azana to ne za ka hukunci ga kuma ba ta ba ko amma idan an gaba da fahimta shi ke to saboda haka magana da mun yadda in sai hadu da farilla farilla za a bayi to sai ta hadu da sallar tarawu na kutuli za a bayi tarawu da kutuli bai mala da yake za a fara yin kujeri saboda tarawih an arkan dangane za za a yi ita ko wannan lokacin da shine da zarar ranar da kujeri to sai da da zallakawa eh ga wani ya mutu kuma ga kujeri Allah wannan wannan wannan azanin zan ba malamai dubo wannan sallar gawa wannan ba zan ba da amsa ba sai ta yi sallar gawa ya za a yi ta ji ne zuwa za mu ji ne amsa na ba ku rabar ku je ku dubo annabi ya ba da amsa kiya ku duba amma tambayar da malam yayi tambaya ce ne wallahi malamai duk sun tattauna irin wannan mai kyau ta fito an gane ko to saboda haka a nan duk mun gauzu za a gabatar da sallar farilla babu da matsala amma sallar gawa da wacce muna zuwa abin fito mana a ai ba na zuwa wata tambayar da alai to muke ki dubo da dalili bara mu je karatu eh idan mu ga cikin yar da wani biyar ban fara karatu da wuri wannan kuma na manta sai daga bayan na kunna ba za ta bani lokaci biyu sai ka ga an a hadisi na 525 an abdullahi bin abbas قال إن كتبت الشمس على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم wato rana da yake cikin zamanin Annabi alaihi salatu wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kama qiyaman tawila Annabi alaihi salatu wasallam yayi salla ya miƙe yayi kaiwa wanda take kaiwa doguwa sai nahwan min qira'ati suratul baqara bakan bakin karatun suratul baqara aya 256 da 86 abuwa 84 ko ko da jiya da gida to sai yace kuma raka ruku'an dawila sannan ya ruku'u ruku'u dogo kuma raba sannan ya dago fakama qiyaman dawila ya tsaya a kaiwa doguwa wa huwa duna al-qiyam al-awwal bai kai kaiwa ta farko tsawo ba kuma raka ruku'an dawila ya kuma ya ruku'u dogo wa huwa duna ruku'an al-awwal bai kai ruku'in farko da shi ba ثم سجد سنه سجدا ثم قام قياما طويلا سنه يميكي كيوا دوغوا وهو دون القيام الاول كما بيكي كيوا تفرقوا با ثم ركع ركوعا طويلا سنه يركوع ركوع دوغو وهو دون الركوع الاول كما بيكي ركوع تفرقوا با ثم ركع سنه ركع سنه كذا كذا فقام قياما طويلا يميكي كيوا wanda take doguwa وهو دون القيام الاول بيكي kaiwa ta farko ba sun maraka a ruku'an tawila sannan ya ruku'i ruku'i dogo wa huwa duna ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba thumma sajada sannan ya sujjada thumma saraba sannan ya idar da sallar wa kan tajallati kin qur'ana ta yayi فقال صلى الله عليه وسلم جاء النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله rana da wata ku dan ayoyi ne daga ayoyin Allah gaji nan muna koya yara a islamiyya cewa daga jawabin wato alamomin da suke nuna akwai Allah ba ko cikin sarki shine wanda ya halice wato shine rabbi yana da rububiyya sai a ce min halayl wa nahar wa shawta wal qamar ko daga cikin alamomin cewa akwai Allah akwai dare da yini kuma akwai rana da wata ayoyin Allah ne ayat to sai yake la yaqibani li mawti ahadin wala li ayatihi ba ta yin kudubi saboda mutuwar wani ko rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika da zarar kun ga haka fakurullah ku ambaci Allah qalu ya rasulullah sai da bai ku ya ba kin Allah ra'ayna ka tanawalta sai an ji bakani mun ga ka kada haka da hannu kamar yana miƙa hannu a gurin da kake aje mun ga kana miƙa hannunka ثم رأيناك كعقعد لما ممكن كايو باي باي kayo da baya da baya tafiya da baya shi ka aka aka ko wannan kalmar da alqahara da malamin wada a cikin alim shi ma tafiya da baya ce mun ganka kayo baya da baya fa kana sallallahu alaihi wasallam bi annabi ya ni ra'aytu aljanna yace aljanna da gani fa tanawaltu alquda sai na kai hannu na dan dauko alqudan wato dodo ko nonan nonon wani abin da yake a tunkufi a larabci ba a kiran wani kayan marmari turkut sai wanda yake a tunkufi kamar ayaba shi da ba da alƙari malamin da yake a cikin mutafin da ana ce biya turkut jam'i da ke nan jam'i ne na wato a turkut nono ba san wani suna da ake jira ba kuma nonon abu ne ko abu wani suna yawa duk aka ɗauko shi dole ka guda an gane da aka bar ilimi ko ko dabino ko ayaba kan da kaga ya duk dole wannan abu da yake kira unku a larabci tuta ko kuma sha Allah to to da haka um ya zo ya turo wannan tuta ta wannan da yawa kayan marmari shi da ya ga mutawun da kira ana ya tsaye da shi ta ga jajjajen hakke kenan hakke da yake a arabe shi za ka ce ya sa mawa mutum to sai yake walau akan tuhu da akan ce minhu annabi yace da na kar da na turo shi kuwa da kuma zai tun ma ba ya ci duniya yace ba ku kadai ba ma mutukar wato duniya tana nan a yanzu za a yi shi ne bai kare ba da duk sai mun tunan kowa zai yace Allah yace da na turo wa uridu nar yace kuma aka nuna mun wuta falam ara manzaran kalyawmi qaddul afla tunda nake ban taba ganin wani wazo tunda nake ban taba ganin wani abun tsoro tunda nake har zuwa yau ba irin abun tsoron da na gani a wuta a wannan rana wara'aytu akthar ahli hadisa kuma naga wanda suka fi yawa a cikin ta mata ne qalu bima ya rasulullah sabai ce saboda ni ya ba akin Allah qala da yake ya ya bi kufrihin saboda mutuncin su ba kafirci ba bikin ila ya kace ya gurna ya gurna billah Allah yake babu cewa kana da yake ya gurna al'ajira mazajin su suke wubin wa ya gurna al'insan kuma suna gudun cewa to ta kawo da maza suke mu da ga shekara da shekaru ba yana komai amma inda ya samu tattalin arzikin da corona da zo covid-19 zai samu matsala shekarar sai ko abu amma iya nan lokacin sai ta kaza ba hankali kowa sai ya ji su a dangi wannan butunci ne na kyautatawa tsakani da Allah daga lokacin da yake abu inda ba ta ji a tabbaci yanzu wani larura da fado wanda za su kullun struggling yake kuma ba zuciya mutuwa zuciya ya samu ba ya kamata a ji kan kowa ya kamata akwai masu wannan alkhairi da za ka kodin ji wani labari da na karanta a wannan corona wata baiwa Allah ta haihu wanda muke koyarwa na ga ya kawo labarin yace abokinsa ya ga abin da idan sa ko mai da shine aka mutu da yazo aka ce zai kawo ka ba da yi malamin private school ne malamin makaranta ne a wannan yanayin kun san kuma ba a biyan malamai duk wannan yanayi ba a biyan malamai private school duka to saboda haka sai matar ta ruwa ruwa ba yadda shi abinci ma da kakani da yake kai ta azumi aka je je kawo ka kuma ya kawo da ana hado mutu daidai sai ya kawo to ba kun bokkar sun sa bokka sai ya kawo shine ita wanda ta karba yi wa ita nan sun tarka zagi to wannan irin mutum ne ta zaka da dan ta kunza wa da hauki ki ta tafi da shi ta dai zuwa nan bukka din da zuwa ki gaba da kana karba ba ta fita ta ki take ta gode wa Allah ina ya samu wannan wallahi godiya sai saboda yanayin take ta yi mamakin ba iya karfin halin da zai iya zuwa ya samu wannan din ba to ta san wahalar da yake ga in ce matar da wannan abin da ba ta koma kallon ta tana mamaki take tunda muke banda yanayin wannan yanayin da aka shiga ban taba neman wani abu na rasa abin sa wannan shi ne abin da ya gabata kaga wannan kyakkyawan ihsani ce kyakkyawan ihsani ce a wannan watannin da ya wuce a wannan watannin abin ya gabata to saboda haka ba a so lokacin da mutum yake ma alkhairi lokaci guda dan an samu wata matsala kawai kai sai bi ta bai ba ko gallan da rama ka da mu ko aboki ka tuno alkhairin da wani idan mutum da don ba ka da komai yana kaunar ka yana san ka yanzu dan ka samu abu duniya aka samu shi dan yake don kar ka manta da cewa mu so yin ka ne tun da kar ka manta wannan shine daidai amma shi dai yakan zo sai ga ka samu abun duniya sai ka canza abokai ba kawai ka manta wahalar da kuka ja da wani sai ka manta da to shi ne yake ga mana ne yake cewa to law ahdanta ila idahun dahar kullay annabi yake da wanda ko ta ko ta ta sai da cikin su ma da tsawon zamani gaba ɗaya zamani tun ba ra'ayi ra'ad min ka shay'a sannan sai ta ga wato wani abu na na sabani da gare ka kawai dan bace rana guda daya kala sai ta je ma aiki ne ta kairan kasu tunda kake wannan kawai mun alheri ba tunda kake ba wani abu da dole ka kawai mu wannan kalmar ba da take tuna to annabi ne da take tuna tun din ya faɗi tabi'a su cewa suna da wannan tabi'a na'am to ba za mu ji hadisi saura mun ji babu dikirin nida'i bi salatil kusuf babu da yake magana akan yanayin kiran sallah an bato ne kiran sallah da ba mu magana sa ba idan sallah kusufi ta fariya za a salatu jami'a to za a gudu wannan kalmar ne la da ne kenan ana abdullahi ibn amr bin al-as kana lamma kasafat shamsu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta kusufi zamanin annabi alaihi wasallam nudi an kira sallah inna salata jami'a za a daura ji ka ji to zan kago wanda za su iya tunawa an yi wani kudubi sosai wanda kasashen Saudiya an suka lara za a rafi sallah nan tun ma a wasu wuraren an yi kiran sallah a karke a masallaci amma shi ne wannan karba as-salatu jami'a ita za a faɗa da an ji wannan to kowa zai so sallah in ma baka sani ba shi ne kira da wato cewa a fito a ana yi sallah baraka annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn fi sajdati annabi ali zai islam ya ka abincin da tijjar al'ada shi ne wanda abincin zaji katta da gida kai shi kadai ka sani yanzu to ga wani sai sun fasara ma da jira guda biyu aka tun makama da ne ni ke baraka a raka ne shi ta gida eh raka guda biyu a tijjara ana nufin biyu tun majalisa da ne zauna tun mazulli ali kun su sannan aka yayi rana kalabi ce wa kala kaida na nayi ta ce ma da jatti sujudan kasu kana a wannan ina tunda nake wata tijjara ne sai gaba tunda nake ka kuma dawa Allah ya ce wa ma nusul bil ayati illa tahwiba sai zo da ka dan tsoratar da mutane ake kawo Annabi Mas'ud radiyallahu anhu kai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamara la yantaki bani li mawti ahad ko kun kullu da kalma la yantaki bani da ka kaulata la yantaki bani da kalma ko ko da kalma ana amma ga tani da zai gudu nan su la yantaki bani da kaulata la yantaki bani da kuma kalma ba ta yin kusufi li mauti ahadin minan nas saboda mutuwar wani daga cikin mutane walakin nahu ma ayatan min ayatillah sai dai su ayoyi ne daga ayoyin Allah ba sai ba idza aikihu ma faqumu kadara kullun su kuje ke fasallu ku sallah to nake da karshen bayin zuwa da naga za mu tashi kitabun jannati ani abi nukal ajri radiyallahu anhu kana saka ga cikin Abu Musa al-Ashari Abdullahi bin Kaysi yace rana ta wuce kudi fakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faji annabi ya tashi a burgice ya ce an ta kona sa'a saboda yana jin tsoron kada wannan ranar da zai ita ce ranar alkiyama domin Allah ya yi da shamsu kowar ko wa idan nujumu kada shi ne alamun da rana za ta yi wannan kusuku idan kiyama ta yi to sai ce fa kal masjid ya tafi masallaci fa sallaji adwar qiyami wa ruku'i yayi sallah da mafi tsawon aiwa da kuma ruku'i dogo sujudi da sujjada ra'aytu ra'aytu qati ya'alu irin wanda ban taba ganin sa yana yayi dogon ruku'i da sujjada irin wannan ba wa kana bi hadhihi al-ayati allati yursilu Allah irin wannan ayoyin Allah yake aikowa la takunu ko kuma ayoyin da Allah yake aikowa la takunu li mawti ahadi wala li hayati ba a yin su ne don mutuwar wani ko rayuwarsa walakin yuqawwidu Allahu bihi ibada shine wa bayin su bi ayati Allah ta koyi ba Allah yana aiko su ne don yi koran da bayin ka ji magana da muke kawo yawa ba wai da ga mutane su kawai shi kenan su rika ai sai ma yayi lokaci kala fa idza ra'aytum ja'an min zalik jazaran kun ga wani abu daga haka abu ga'u to ku furgita ko ko ai korata ko a ga alamar a idansa ila zikrillah zuwa ga ambaton Allah wa du'a'ihi da addu'a wa istighfarihi da neman gafara an bin Umar radiyallahu anhu ma annahu kana yukhbiru an nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne Umar ya kace yana ba da labari daga annabi alaihi salatu wasallam cewa inna shamsa wal qamara la yaqifani li mawti ahadin wala li hayati rana da wata ba ta kuci dan mutuwar wani ko rayuwarsa walakin nahuma ayatan min ayatillah sai dai suna yin kutubi ne saboda ne wato sai dai su kai wato ayoyi ne daga ayoyin Allah madaukakin sarki bai da ra'ayi mu ba ba sallu da zara kun gansu sai sallah ba kudi kuka yi kuna yawo a gari kuna kun tuba da kun tuba da dukan dan kowa ba maza su ta kayan mata mata su ta maza wannan babu shi a addini mutanen sun zama yan dauri kuma su sun tuba su saboda haka babu wannan addini kwata kwata yawa kuma wannan ya faru ne kamar yadda na ga muku lokacin da Ibrahim bin Azam ya rasu wasu kai ya kawo a gari saboda mutuwar Ibrahim bin Azam anin mutuwar bin Sa'uba radiyallahu anhu kan kasa fati shamsu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim rana ta yi kusubi zaman annabi alaihi salatu wasallam lokacin da annabi ta mun sayyidina Ibrahim Ibrahim bin Azam ya rasu fakalan nasu sai wasu suka rika cewa kasa fati shamsu da mauki Ibrahim ai ranar nan saboda mutuwar dan annabi alaihi salatu wasallam sai kusubi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته فكان يرانا ده دابات تكيفي سوى دا رأيوه ولكو مكيسا فإذا رأيتم فسلوا تزاركم لن تكيز الله ودعوا الله كما قلت الله wannan shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah mu ɗauka sun sarki ya yaje mana wato masha Allah tabarakallah akwai tsohon ciya na dan masallacin nan alaja tsohon ba ciya na kai an naka haihuwa ya samu ya mace muna roƙo Allah wanda cikin kirki ya daya za ta yi ba wa iya lafiya mahaifin kuma Allah ya ba shi ikon kula da su da lafiya yana kai kamar an manta da jiya
akwai magana da in ba kuma ta a baya saboda musamman kayan dabbobin da aka rike yi tambayoyi ko wani tambayoyi ne ba su suna da baya to akwai wanda suke kokulin cewa ba sa jin tambaya sai an ga musamman waɗanda suke sauraron karatu suka ba sa jin tambaya sai dai kawai su jawo ba to shi sa za ku a baya muka ce a rika rubutuwa to sai dai kuma in ba a rubuto maka ba tambayar da alaji ya yi mai mai to ya kamata in an yi da idan take da kirji ni kuma na dade ka kun bai da dan fito a karatun karara wanda yake sauraro da dole saboda haka za mu rika kokari Allah ya tsamu goma karbi ko biyar kun da kuke dawowa yau ba zan fito da wani ne kare wani lokacin da muka dawa an fara karatu a rage minti goma ko biyar a an zo tambayoyi amma kamar tambayoyin yau ni ba mu karanta tambayoyi ba duk mahimmanci ba ma irin yau sun yi kyau gaskiya saboda za a zo malamai ne suke musu babi su tsere saboda haka ina ga yawon da aka wayar dama muna kan da yanzu ne da yake zuwa ƙara kuma Allah ya dace marasa lafiya mu Allah ya rubuta sarki ya ba lafiya alaji kabiru da muka ce za a yi aiki na ga ya ba zo kana Allah ya tara maka lafiya Allah ya rubuta sarki ya amfani da lafiya muna roƙon ubangiji da sunan da dawowa gobe to da kaduwan da suke da marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya rubuta sarki ka gidan su da gafara duk wanda yake da bukata na alkhairi wanda ya fada da wanda bai fada ba Allah ka gani Allah ka biya mu wadanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu kunci da mutane suke cikin rayuwa Allah ka yayi mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an tara dubu biyu da ɗari tara da naira ta biyar Allah ya saka wa kowa da alkhairi